أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah yau ranan karatunmu ne na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma cikin karatun da ake yi yan uwa a daure in Allah san samu dama a dinga dan shurarawa da akwai abubuwan da za mu dinga karuwa da su kar a ce a wannan ai littafi kaza ne ko dama mun san shi a cikin mun sanin ma in muka shura da sai mu samu karin lada kuma la'alla mu samu karin wani abin da a da ba mu san shi wani wani karin bayani da kuma tarihi da ake kawowa na su sahabban masu roito hadisai da haka Allah ya ba mu ikon shurare kuma ya amfanar da mu dan daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu yau za mu ci gaba da karatu na hadisi cikin arba'un hadis bismillahir rahmanir rahim an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma yace an amso daga abi abdurrahman kenan wannan alkunya shi ce eh shine abdullahi bin umar abdullahi dan umar بن الخطاب دان خطاب رضي الله تعالى عنهما يرد الله تبت أجريس سو بيو معنا da shi Abdullahi kin da kuma Umar kin to an kaji ya faɗi haka kenan dukkan su sahabbai ne yawa eh wani lokacin kuma sai a ce wani dan wani kuma a ce radiyallahu anhu shi kare da Allah wancan ba sahabi bane ko kuma bai musulunta ba amma in shi da mahaifin shi duka sahabbai ne to sai kaji an ce radiyallahu anhuma in kuma su uku ne ma aka faɗi kuma dukkan sabbin da ake radiyallahu anhum yawwa eh to kenan wannan hadisi an same shi ne daga Abdullah bin Umar shi kuma Abdullah bin Umar yana daga cikin manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya musulunta ne kamar yadda na ce kowanne sahabbai da suke rojo hadisi muna dan kawo dan tarihi da aka kawo takaitacce a kansu ya ce to shi dai Allah bin Umar aslama ya musulunta bi makkata a garin makka ma abihi tare da baban shi kuma saghirun a yayin da yana karami wa hajara ma'ahu ila al-madinah kuma ya hijira tare shi zuwa madina wa kana min fuqaha as-sahabati Abdullah bin Umar yana daga cikin malamai ma na sahabbai faqihai wanda suke da ilimi wa muttaqihim kuma yana daga cikin wanda suke masu tsoron Allah sahabbai kwai wa zuhadihim kuma yana daga cikin wanda suke da gudun duniya a cikin sahabbai hajja 60 hajjatan Abdullah bin Umar yayi haji haji 60 wa atamara alfa umratin kuma yayi umra umra dubu subhanaka ya azim wa a'taqa alfa raqabatin kuma ya yantar da wuyaye dubu bawa dubu ya yantar da Abdullahi bin Umar an ce ko da kitchen gaba zai kama gana wani lokaci ya ga wani bawan shi yana yin sallah ya yi ruku'i sai ya jima ya jima ya jima ya jima ya jima ya zo huta da gan shi ya gadi sallar ta shi ta burge shi ya yi sallah wadda take mai kyau sai Abdullahi bin Umar ya ce kai Abdullahi yanzu wannan zaka bautar da wai Abdullahi da kanshi ne kanshi ne ke mahira kai Abdullahi yanzu wannan zaka bautar da da yi da sallah ya mishi kai na ‘yantar da kai kashi shi kenan sai ya ji daɗi wannan bawan to wannan bawan da ya lura cewa dalilin wannan sallar da ya mai kyau ne abla bin umar ‘yantar da shi to sai ya dinga gama sauran bayi kawai kowa ya zo ya shiga doguwar sallah sai na umar abla bin umar ya zo ta an yi ganshi ya mishi na ‘yantar da aka da suka gane shi suka dinga yin sahu sahu suna yin sallah mai kyau to har ta kai da aka gane aka ce mishi innahum yakhda'unaka kawai yaudararka ne suke wancan na farin shine kadai wanda ya tsakani da Allah amma sauran kawai yaudararka ne suke dan sun ji an ce in ka ga yin bauta mai kyau kana yantar da shi to shine sai ce man khada'ana fillahi in khada'ana lahu fihi ko kuma abin da ya kamata kai ai duk wanda ya yaudare mu a cikin Allah yace to sai mu yaudarin mushi a cikin Allah eh mutum ya ce kai na Allah ne kuma ka warware ka ga ai da yabi kenan yace ko da yaudarar shi ne suke tun da da sunan Allah ne suke yaudare shi ai sun nuna kenan shi na Allah ne ce to kaga zai ya warware haka ne ce to wanda ya yaudare mu cikin Allah sai mu yaudarin mu shi a cikin Allah sai mu yarda ya yaudare mu a cikin Allah yace da ya fasu dantar da su ba ko da akan yaudarar ne suke Abdullahi bin Umar kenan Allahu akbar to kuma sai na Umar aka ce sai na Abdullahi bin Umar an ce wani lokaci a ta husnani wa 20 alf dinarin fi majalisin a cikin mazamni guda eh, ya taɓa samun dinari dubu ashirin da biyu Allah ya kama shi a zama guda dinari na zinari ya fa isnani wa 20 alf dinari dinari dubu ashirin da biyu fi majalisin a cikin mazamni guda falam ya kum abdullahi bin umar bai tashi ba hatta farraka hasi da ya rabe duka wannan Allahu akbar subhanaka ya azim wa kana kaseeran ma yataqarrabu bima yu'jibuhu wa yastahsinuhu kuma so da yawa yake badawa ya wani abin da zai na muku zai ne ya ba ya bada abin da zai nemi kusanci zuwa ga Allah da shi da abin da yana burge shi kuma yana son shi kwarai min malihi na daga duke shi amma sai ya bada dan neman samun kusanci da Allah to Abdullah bin Umar dai lamarin shi tarihin shi yana da ƙayatarwa kwarai eh, yana da ƙayatarwa kwarai kuma eh, kama yadda na faɗi eh, yana daga dai wasu ɗan abubuwa ne da zan ɗan zano kuma wa min manaqibihi yana daga cikin irin darajojin Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu da Allah tabbata a gare shi annahu kharaja fi ba'd asarihi cewa shi ya fita cikin shashin bulagurorin shi فبينما ma huwa yasiru to yayin da yake tahiya idh wajada qauman wuqufan sai samu in su mutane suna tsaye fa qala sai ce ma li haula al qaum ya samu innan mutana qalu sai ak- sai suka ce mishi asadun ala tariq qad akhafahum zaki ne akan hanya ya ba su tsoro fa nazala an dabbatihi abdullah bin umar sai sabaka daga dabbar shi thumma masha ilayhi sannan ya tahi zuwa zakin hatta akhadha bi udhunihi har sai da ya kama kunnan zakin wani hamu an bariki sai kaudar da shi daga hanya Allahu akbar ya mana ya kace wanda ya tsoron Allah to komai ya ji tsoron shi wanda kuma bai ji tsoron Allah to ya ji tsoron komai ko da igiya ce ta dan motsa kuma Abdullah bin Umar warawa wa ruya lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito mushi hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce Abdullah bin Umar yace annabi ya ce a ce Abdullah bin Umar yace annabi ya ce alf wa sittami'a wa salasuna hadisan hadisi eh, dubu da eh, ɗari shidda da talatin alfun wa sittami'a wa salasun dubu da ɗari shidda da talatin kenan hadisi dubu da ɗari shidda da talatin wanda aka ruwaito na shi duk da ma a wasu ruwayoyin kuma abin ya saba ma haka amma dai abin da aka tabbatar a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kakaf babu wanda ya fi shi yawan ruwaito hadisi abdullah bin umar allahu akbar eh daga shi sai abu huraira shi abu huraira bawan allah eh na ta ummi ne an alfabet ne bai rubutu bai karatu annabi dai ya mashi addu'a kawai tun wani lokaci da ya jage wurin annabi cewa ga an manyanta sannan aka shiga musulunci kuma ba iya karatu ba a yi tanadin ba a tara wani abu irin na alkhairi kuma ga an girma ana ganin an yi jinkiri annabi ya mishi wata addu'a wanda zai samu ya shi ma ya riska abin da ya riska annabi sai ya mishi addu'a shi abu huraira duk da ma dai muna wani zance da muka shigo da wani annabi ya ajiye kyalle a ƙasa sai yake sa hannun shi a cikin sarari yana haka yana kwalhuwa yana zuba kamar dai ake kwalho rere ko laka ana zuba amma ba a ganin komai abin da annabi ke kwalhuwa yana zuba cikin wannan mahim sai ya dora shi akan Abu Hurairah Abu Hurairah ce tun daga ran nan babu abin da aka faɗi ya je shi kuma ya manci daga ran nan kawai ya rike duk wannan hadisan da muke je na karantawa bai rubutu bai karatu kawai akan shi ne rike shi Abu Hurairah to shi ko Abdullah bin Umar ya iya rubutu ya iya karatu kaga kenan ko daga nan ya tsere ma Abu Hurairah da yawan ruwaito hadisi to shine na fari shi Abdullah bin Umar daga shi kuma sai Abu Huraira to bayanan nashi dai suna suna da yawa sannan kuma wa asha arba'an wa 80 sana ya rayu shekara 84 wa mata bi makkata kuma ya rasu a makka shahidan yana shahidi bawan Allah kuma dalilin wannan shine cewa eh, ya yi wani dan sa'insa ne shi da alhajjaj alhajjaj ne ya yi wata hutuba wata rana kuma sai ya kirtar da sallah to sai abdullahi bin umar ya ce mishi ai inna shamsa la tantaziruka lalle ne rana ai batta jiranka kamar dai abdullahi bin umar ya nuna haka nan bai dace ba ai haka nan a addinin shi to hajjaji bai ji daɗin wannan magana ba dai har aka ɗan yi wasu maganganu dai tsakanin shi da shi da shi to daga ƙarshe dai eh, hajjajin ya hori wani namiji sai ya sa guba a gefen mashi to sai ya matsa sai abdullahi bin umar a cikin tawafi har ya dora mishi akan eh, diddigin kaushi to Allah da ikon shi dai ya yi rashin lafiya wasu ɗan kwanuka sannan kuma sai Allah ya mishi rasuwa eh, ya maida shi zuwa jin kanshi radiyallahu anhu Abdullah bin Umar yana da tarihi mai kayatarwa bawan Allah kuma yana da cikin manyan sahaba annabi sallallahu kuma manyan malaman su manyan masu tsoron Allah su da riko da sunna kuma da yake da kwarai kwarai to eh, to shine wannan Abdullah bin Umar kin yake cewa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji ma'aiki tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa buniyar islamu an gina musulunci ala hamsin akan abubuwa guda biyar a cikin waya kuma ala hamsatin mana dai an, an, an, an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kenan abinda dai ake nufi cewa addinin musulunci bayya tabbata ko bayya samuwa sai da wannan abubuwan guda biyar yawwa شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نفركو شيني تيوا شيداوا تيوا باب ونسركي أبن ما بوتار سياسي الله كما تيوا محمد منزان الله صلى الله عليه وسلم يوا سنوتر وايا كما أن محمدا عبده ورسوله to wannan shine kenan gimshiki na farko wanda aka gina musulunci akan shi wanda kuma shine kofar shiga musuluncin kowa sai da ya faɗe shi ne sannan ya shigo ma cikin musulunci wa iqamis salah da kuma tsayi da sallah sallah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce bai yin sallah yace tsaida wan sallah dan haka sallah tsaida ta ake ba wai yin ta ba kawai in ba tsaida ta ba yadda Allah ya ce to ko an yi tambata yi ba a wurin Allah kamar ma ba a yi ta bane kamar yadda annabi ya gama wannan mai gauga ne yace ko ma ka saki sallah ba ka yi sallah ba ba ta yi ba sallah ka ba ta yi ba a'a ba ka yi ba sallah saboda sallah ta shiga gaugaye bubbuga ta dan haka ko ina zaka da Allah yana zantan tsayi da sallah bayan sallah ba to sallolin nan biyar ne wanda Allah ya dora mana su a shari'ance su ake nufi a nan na farilla dole dole ne a cika su yana daga cikin rukunin musulunci eh ta hanyar kiyayewa a kanta fi auqatiha cikin lokutanta ma istifa shurutiha tare da cika sharuɗanta wa arkaniha da kuma rukunnanta kuma kamar yadda aka samu ya zo cikin hadisi man hafaza ala salawatil khams duk wanda yake akan salloli biyar ala wudu'iha akan arwallar ta kyautata wa mawaqitiha da lokutan da yake yaye su wa ruku'iha ya kyautata su wa sujudiha wa ruku'iha da ruku'in ta kyautata shi wa sujudiha da sujada ta kyautata shi wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kuma ya yi firji ya tabbatar da cewa lalle ita haƙƙi ne na Allah sarkakakken sarki maɗaukakin sarki to kana da sadhu haraman alal nar shi kenan jikin shi ya zama to ya haramta akan wuta Allahu akbar sannan kuma arwaito cewa eh idan kana yawmul qiyamati idan tashin kiyama ta zo umira bi tabaqatil musallin ila aljannati sai ai horo da rihi rihi na masu sallah ma'ana wai nau'i nau'i nan ake nufi da bisa tabbata yana nufi ri ma'ana wai nau'i nau'i jama'a jama'a kategori kategori na masu sallah sai a hore cewa a tafi da su zuwa aljanna sai su zo kishi kishi to shi kenan fata ake awwal zumratin jama'a ta farko kenan kategorin ta fari jama'a ta farko awwal zumratin jama'a ta farko sai ta zo ka shamsi kai ka ce kamar rana ne wurin wajen haske fa taqulul mala'ikatu mala'iku sai su ce mana antum kusuwa ne ne wannan qalu hiya nahnu al-muhafizuna ala as-salah mu ne masu kiyayewa akan sallah qalu sai mala'ikun sai musu kaifa kana kaifa kanat muhafazatukum kakani kiyayewa ta ku ta zama qalu sai su ce kunna nasma'u al-adhana mu mun zaman to muna jin kiran sallah wa nahnu fil masjid kuma mu muna cikin masallaci kina suna cikin masallaci sun yi awallati na har sun zo masallaci ba a kiran sallah ba suna masallaci suke jin kiran sallah ثم تأتي زمرة أخرى سنة وتجمع كما تدبن سيتزو كالقمر حسكن سكما وطا hasken su kaman wata to shikenan lailatul badri daren daren goma sha hudu ma'ana lokacin da akwai farin wata kwarai yana da haske shine ake ma badar fa taqulul mala'ikatu sai mala'iku su ce mana antum ku su wane ne qalu sai su ce nahnu al muhafizuna ala as-salah mu ne masu kiyayewa akan sallah qalu mala'iku sai su kaifa kanat muhafazatukum to kakane kiyayewa ta ku ta zama qalu sai su ce kunna natawaddu qabla al-waqt mun zamanto muna yin arwalla tun lokaci bai ba ثم نحضر sannan sai mu zo ma asma'il adhani lokacin da muka ji an kiran sallah ثم تاتي سمره اخرى sannan wata jama'a sai ta zo kal kawaki bi kai kace taurari ne فتقول الملائكة ملائكة سيستي من أنتم كوسوانيني قالوا سيستي نحن المحافظون على الصلاة مني ما سكي أيوا أكن سلا قالوا ملائكة سيستي كيف كانت محافظتكم توقع كاني كي وتاكو تزما قالوا سيستي كنا نتوضأ بعض الأذان مو من زمنتم من أرولاني باين كنا سلا الله أكبر to kare sha'anin sallah yana da girma A kuma kamar yadda aka rawaito cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati farkon abin da za a ma bawa hisabi da shi ranar tashin kiyama as-salatu shine sallah fa in salahat in ta yi kyau salaha sa'iru amalihi to duka sauran aikin shi ma yayi kyau ma'ana sai a lokacin ne za su yi amfani ko suna da kyau kin sai in sallah ta huce wa in fasadat wa in fasadat afwan in kuma hatta bace fasada sa'iru amalihi to duka sauran aikin shi ma sun bace ma'ana ko da suna da kyau kin to dalilin ɓace to shi kenan su ma sun ɓace ba za a amshe su ba to wannan sallah kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ita izzaka bayan kalmar shahada biyu da sallah to gimshike na uku wanda sai da su ne in sun ga musulunci ya samu shine ita izzaka ba da zakka ma'ana a bada ta ga wanda ya tantance ta Eh, ita kuma zakka ita tsarkakar dawon dukiya ce kuma tana ba dukiyan nan daman ta kiyayu kuma ta ƙaru kuma ta samu albarka a cikin shi saɓani da mutane suke zaton kishiyar hakan eh dan annabi dan wa kalwarar labari ya zo cewa hassinu amwalakum biz zakati wa dawu mardakum bis sadaqa ku kiyaye ku tsare dukiyoyinku bis zakati kaga ni ko kenan aka bara ta ba ruwa bane ta yi tsare ta ne ma akai a lokacin ne ma za ta kiyaye kuma ta ƙaru. Hassinu amwalakum ku kare ku kiyaye dukiyoyinku bis zakati da yin zakka. Wadahu mardakum kuma ku yi magani ga marasa lafiyanku bis sadaqati da yin sadaka. Sadaka kadai ta isa magani ga mara lafiya. Da haka waɗanda Allah ya ba su dukiyar da ta kai su fidda zakka don Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu dinga fiddawa. Eh mu dinga fiddawa. Fidda zakka fa wajibi ne ba wai in mutum ya ga dama bane a wajibi akwai dewa zaka yi suna da zakka kuma ba su fita akwai dewa suna da kuɗi ba su zuwa haji su ko farali ne faralin ma kuma rukunai fa wanda ke da su ne musulunci ya tabbata da haka wanda da ba su yi kokari dan Allah su dinga fidda zakka eh su dinga fidda zakka alkhairi ne gare su kuma ga wanda su ba kuma sun sami yardan Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam yawa sannan kuma an ba su bada ba to wannan musiba ce mun ji duka ayoyi da hadisai wanda suke ta bayani irin sharrin da da bala'in da za a ma mutum wanda bai fidda zakka yadda duke zaki za ta zama mishi musiba da yadda za a sa mishi wuta da wasu abubuwa na bala'i sababinta ranar tashin kiyama to sannan kuma bayan ba da zakka sai maza su mace wa hajjil baiti da kuma nihin ɗakin Allah ma'ana ziyarar ɗakin Allah a kai ai hashi shi ma yana daga cikin rukunnan musulunci kamar da na faɗi kar a yi tsantsiya kawai in an ga dama ne a'a kawai in dai aka samu abin da ake aka sharɗanta to shi kenan sai an tafi ba a ce sai mutum yana da miliyoyi da yawa ba sannan zai hudu kaɗan ya tafi hashi a'a kawai daga ya samu abin hajji shi kenan sai tafiya amma yanzu da yawa daga cikinmu wallahi ba su yi haka nan kowa yana ta jira yana ta jira wani kuma yana jira a biya mishi kawai dan uwan shi mai kuɗi ne yana jira ya biya mishi ko kuma kai almajiri ne ko malami ne kana jira wani ya biya maka kujerar maka wannan kuskure ne muke babba wallahi kuma laifi ne babba da haka mutum ya kokari eh in Allah ya hore mishi ai liman istata ilayhi sabilan nan duk da anan ba a kawo shi ba da yace hajjul baitul akwai inda yace hajjul baitul haram liman istata ilayhi sabila ga wanda ya sami ikon tafarki zuwa gare shi tafarkin ba ana nufin sai an tara dukiya ba annabi ya fassara wannan as-sabil kinna a wani hadisin yake cewa az-zadu war-rahila abinda ake nufi da tafarkin ma'ana mutum ya samu ikon zuwa hajjin abinda ake nufi da shi shine az-zadu guziri war-rahila da kuma dabbar da zai hawaye ta yi hajjin idan a da ai dabbobi ne ake hawa to daga mutum yana da abin hawa yana da guziri shi kenan ya zama wajibi a kanshi kamar yanzu ne mutum yanzu yana da kuɗin jirgi kuma yana da guziri shi kenan sai ya tafi amma mutum ya ta sayan gidaje ya ta ƙara armi ya ta sayan abubuwa na ajiya ya ta sayan motoci kuma ya ki zuwa hajji wannan mene ne muke yanwa shi ko in ka yi shi Allah ya amshe shi ba ka da wani sakamako in ba aljanna ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mai kokari mai mai hajjin nan ga wanda yake da iko wanda bai da iko to shi kenan wannan Allah ya yafe mishi kuma yana kankare zunubai kananan su da manya kai an ce hatta da haƙoƙin mutane da suke binka in dai ka rasu a wajen aikin haji kuma da, da baka samu ka biya su ba ba da gangan bane kana da niyyar ka biya su amma Allah bai baka dama ka biya su ba to wannan haƙoƙin na 'yan adam ma Allah ya maka rasuwa cikin aikin haji ko kuma bayan shi kafin ka samu dai ka biya su to duka wannan Allah ya yashi maka sauƙin hajin nan da kai in dai amsa shi ne idan haka haji ba abin wasa bane kadiba ya gafarta ma zanabai ƙanana da manya haƙoƙin mutane ma in dai ka rasu a cikin hajjin ko kuma kara su ka'ida kara su kafin ka zo ka biya su Allah ya yashe maka su ya biya maka su duka in dai ba da niyyar zalunci bane ka bari kana da niyyar ka biya su bakkar hali ne da haka haji abin yi ne eh haji abin yi ne kwarai eh to sannan kuma eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi daga Anas yake cewa man haj man kharaja min baitihi duk mutumin da ya fita daga gidan shi hajjan yana mai haji yana mai niyyar haji au mu'tamiran ko umra wa mata kuma sai ya rasu ajra Allahu lahu ajra al-hajj wal mu'tamir ila yawm al-qiyamah to Allah zai gudanar mishi ladan mai aikin haji da mai umra har ya zuwa ranar tashin kiyama Allahu akbar kuma wani wuri annabi ya kisa al'umratu ila al'umrati kaffaratu lima bainahuma umra zuwa umra kankarewan zunubi ne na abin da yake tsakanin su wal hajjul mabrur haji kuma wanda yake amsashe to laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba hajin da babu wani abin da ya shiga cikin shi ya bata shi haji mai kyau wanda Allah ya amshe shi to annabi ce babu wani sakamakon da Allah zai ma akan shi kawai sai aljanna to abin da zaka sai aljanna da shi ko duka dukiyarka aka ce ka bada ai sai ka bada balle kana da sai ka ce a wai kai ka tare irin ta so goma sannan zaka tafi wannan kuskure ne to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sawmi ramadan da kuma azumin watan ramadan duk da a cikin wasu hadisan an juye haji yake zuwa a gashi amma anan sai da aka kawo haji sannan aka kawo azumin ramadan to shi ma azumin ramadan yana daga cikin rukunin musulunci ma'ana kamewa daga ciye-ciye da kuma shahawoyi wanda duk aka hana dai a cikin wani ramadan kin duka kuma shi azumin nan na Ramadan an farlantar da shi ne fi sanata tsaniyati min al-hijra a cikin shekara ta biyu da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan sai bayan annabi ya koma Madina ne shi ma a cikin shekara ta biyu sannan Allah ya farlantar da shi kenan azumi tara ne annabi yayi yawwa tun da shekara goma ne yayi a Madina sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu bayan ya yi hijira to a shekara ta biyu ne ya fara yin azumi har zuwa ta goma ta farin bai da kenan shekara tara ne annabi yayi azumi sallallahu alaihi wasallam amma Allah da ikon shi cikin azumin nan tara da annabi sallallahu alaihi wasallam to aƙalla bakwai ne dukkan su talatin ba da yayi su a wani kauli kuma an ce takwas ne ma yayi talatin ba da tara ne na tara ne kadai guda ɗaya ne ma'ana kadai ya cika eh mana guda ɗaya ne kadai ya cika wani kuma aka ce guda biyar ne kadai ya talatin amma bakwai kin duka talatin ba ɗaya ne amma yanzu ka gani mutane a ce wai kullum azumi ba ɗaya kullum to kai ina ruwanka abin naka ne ko na Allah mutane su bar wannan binciken aka ce an ga wuta kai imani da Allah ka ɗauka aka ce an ga wuta kai imani da Allah ka aje in kuma Allah sa kai da kanka gani to shikenan amma jaye wannan wannan mubariyinta to annabi da kanshi ma sallallahu alaihi wasallam azumin da yayi na ba daya ya fi yawa akan wanda yayi na talatin dan haka a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam game da Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadana imanin dan imani da Allah wahtisaban da neman lada wurin Allah maghfira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai abin da ya gabatar na zunubin shi a wutar waye kuma aka ce ma ta akhar abin da ya jinkirtar ma dan haka eh mi kokari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da har yanzu yana cewa law ya'lam law ya'lamu nasu ma fi ramadana min al-yumni wal barakati da mutane sun sani abin da yake cikin watan ramadan na albar na na albarka da kuma dai karin albarka la tamannau an yakuna hawlan kamila to da sun yi fatan ya zamanto shekara ce cikakka ma'ana da sun yi fatan duka ya zamanto duka shekara azumi ne ake yi to Allah ba mu ikon yin azumi da haji da zakka da sallah da kalmar shahada irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ni wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh